وننحر الجزورة وتضرب علينا القياد domin an ce mu Abu Jahal to tunda Abu Sufyan al-Ir sun samu tsira ai mun fito don su ne mu koma gida akwai wata kabila daga Ghatafan su sai suka koma karkashin jagoransu makwabtan Makka ne su su mutum 300 shine daga dubu din suka dawo 700 da wani abu shi ku abu su fiya abu abu jihar ya ce ba za mu su koma ba mu fito da yaƙi ko mu koma ba za mu koma ba girman kai ne shi ne suka ce la narji hatta na sharab al-khamra wai ba za su koma ba sai sun je sun tsaya a inda aka ce za a tsayan nan a Uhudu sun sha giya wannan harar jazura sun soke raƙuma a ci nama a yi watsi da shi ma wa tudrabu alainar qiyal mata masu rawa da waƙa su ne ƙiyan jam'u ƙaina su buga mana duffi wato su buga mana abun bugawa mata su musu rawa a shagiya a hole ƙaina wahiyar amatul mamluka al-mughayyina bi badarin wai sai sun je badar ɗin sun yi haka fayata sama ubi zalikan nasu wai mutane su ji labarin su cewa wai ai ƙuraishawa da suka fita da runduna ayarin nasu ma ya kubuta amma sai da suka je suka kecere ni suka yi kaza suka yi kaza kuma musulmin sun kasa fitowa ko kuma sai da suka bubbuge musulmin suka kakkashe su kuma suka dawo gida girman kai ne daban kama don sun nuna cin zabi to Allah ya ki to kar ku zama irin sun ji Allah kafirai ba su taɓa zamanto abin koyi ga musulmi ba musulmai sun zamanto a matsayi na lalacewa in suka ce ɗabi'un kafirai za su dinga ɗauka kafirai su dinga yin waɗansu ɗabi'u wanda ya saba ma shari'a musulunci su kuma su dinga kwaikwayon su ai an lalace ko ina za ga Allah yana hana mu koyi da kafirai ko ina Allah yana hana mu koyi koyi da kafirai Allah ta'ala ya ce wa yasudduna an sabilillah kuma su wadancan suna ma kangewa mutane daga tafarkin Allah ba sa bari su ga mutun ya musulunta sai sun kokarin hana shi wallahu bima ya'maluna muhit alhali kuma Allah ta'ala ya kewaye game da dukkan abin da suke aikatawa la yakhfa alayhi minhu shay'in wa huwa yuhitu bil jami' ilman fa yujazihi bi babu da yake buya ga Allah ilmin sa ya kewaye komai kuma shi ne ke sakamako ga mutane bisa abin da suka aikata. Na'am.
وإذ بين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم لا حول ولا قوة وإذ بين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أكاف الله والله شديد الإقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
نعم الله تعالى يجي wa id zayyana lahumu shaytanu ka ambata a lokacin da shaytan ya kawata musu iblis kenan me ya kawata musu a amalahum ayyukan da suke yi duk lokacin da shaytan ya kawata wa mutum aiki shi baya kawatawa sai aiki mummuna in ya kawata kuma sai mutum ya ga kaman abin mai kyau ne bi an shajja'ahum ala liqa'il muslimin shaytan ya zaburar da su ya sa musu dauriya akan su je su haɗu da musulmai lamma khaful khuruj liqitalil muslimina yayin da suka ji tsoron idan suka fita wajen yakar musulmai min a ada'ihim bani bakar sai suka ji tsoron abokan gabarsu ƙabilan banu bakar in har sun fita yakar musulmai saboda ƙabilan banu makhzum ba dukkan ƙurayshawa ba tana daga cikin manyan ƙabilu ƙabilan su walid ibn abinan walid ibn al-mugira ƙabilan su amr bin hisham abu jahal to suna sa'insa da su da ƙabilan Banu Bakkar. Banu Bakkar ko makwabta ne na Makka, su ba shawa ba ne, to akwai yaƙi a tsakaninsu wannan ƙabilar da wancan. Su ku kasan larabawa a da zamanin jahiliya suna da fako, fako, wallahi suna yin fako. Idan har wani abu ya haɗa su, to za su faki waccan wani lokaci ne suke cikin gafala sai su zo kam sai su ce to mun ɗaufan samu ma abin da aka mana a baya don su ba sa yafiya a da ba da ba sa yafiya zamanin jahiliya to don haka su waɗannan sai suke jin tsoro su abu jihar to karfe yanzu mu ɗebe jama'ar mu gaba ɗaya mu tafi wajen yaƙi idan muka je wajen yaƙi to kar waɗancan ƙabilan banu bakar kuma su mana shigar gaggawa gara kawai mu haƙura ma mun gane? to sai shaidan sai zaburar da su ya sanya musu ƙarfin gwiwa wahum ƙabilatu kinana su ƙabilan kinana ne ƙabila ce su ma daga kinana wa kanat qaribatun min quraishin suna kusa da quraishawa makwabtansu ne bainahuma wa bainahum al-hurub al-kathira tsakaninsu da tsakanin banu bakar akwai yaƙi kuwa da aka yi mai yawa to fa ata iblis quraishan fi surati suraqata bin malik iblis sai ya je ma quraishawa a cikin siffar suraqatu dan malik suraka dan malik yana cikin wannan kabila sayyidu tilkan nahiya shine jagora na wannan gefen ba na dukkan kinana ba amma shine jagora na abin nan ba dukkan su banu bakar ba amma shi jagora ne na kabilan banu bakar da take wannan gefen shi suraka bin malik shine wanda ya je shi ya bi sawu har ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar lokacin hijira kuma Allah ya hana shi isa wajensu sai ya zaburi dokinsa kuma sai dokin sai ya nutse a cikin ƙasa sai da aka yi sau uku sai ya ce don Allah annabi ya masa addu'a dokinsa ya fita sai ce na fahimci kai ba mutumin da za a je kanka ba har ma ya nemi ya ba wa annabi guzuri annabi yake karba to don haka sai iblis ya je mu quraishawa wato a siffar suraqatu ibn malik birjal min bani mudlaj da wasu mazaje ma da kabilan banu mudlaj wa qala sai yace musu la galiba lakum al yawma minan nas ai ga mun zo yau kam ba wani daga cikin mutane da ya isa irin jayanku ku nausa kawai wa inni jarul lakum ni kuma na shiga cikin zimmar ku cikin amanar ku ai mujirun wa mu'inun min kinana ina cikin jawarin ku duk abin da ya same ku ya same ni da kabila ta duka kuma zan taimaka muku duk kabilan mu daga cikin kabilan kinana zan taimaka muku kaga an ba su karfin gwiwa sun samu reinforcement shine wa idza yana lahum shaytanu a amalahum wa qala yace musu la galiba lakum al yawma minan nas wa inni jarul lakum sai suka san karfin gwiwa suka ce a waɗanda muke faɗan da su kuma sun zama abokanmu wajen ba da taimako kan ai shi kenan kage yanzu ba fargaban cewa wani abu zai same su a gida ga kuma ƙarin ƙarfin gwiwa abokin gaban mu ya zama ɗan uwan mu yanzu kawai aje a nausa falan ma tara atil fi ajani lokacin da bangare guda biyun nan ai al muslimatu wal kafira da musulmai da kafirai a lokacin da suka haɗu suka ga juna wara mala'ika shi iblis sai bai san akwai mala'iku ciki ba sai hango ga Allah ya saukar da mala'iku suna tare da muminai wa kanat yaduhu fi yadil harith ibn hisham su kan sun tsammata suraqatu ibn malik ne lokacin hannunsa yana hannun wani da ake ce shi harith ibn hisham kamar ya kama hannunsa kenan to da haka ta faru na kasa ala aqibahi sai ya ja da baya da baya ya sake hannun wancan ya ja da baya da baya har ruban ya ruga ana ina zaka je wa kada sai ya ce musu lamma qalu lahu lokacin da suka ga ya juya zai gudu atukhziluna ala hadhihi alhal yanzu ka walakantar ka warqar da mu kuma a wannan yanayi sai da aka zo ga mu ga su kuma ka juya sai shi yace tsammanin su suraqatu ne iblis ne shi ya ga abin da basu gani ba sai yace inni bari'un minkum ni ba ni ba ku na barwanta da ku min jiwarikum wannan amanar da yance na ba ku na janye babu ita dama ai shi ma yau da ne makarici kaiwa yake baro to kaga asalin kaiwa ya bara kenan ya kai su kuma sai ya baro su yace inni ara ma la tarawna ni fa na ga abin da baku gani ba ina ganin abin da baku gani min al malaikati na malaiku yake nufi wa inni akhafu Allah kuma sai yace inni akhafu Allah ni fa ina tsoron Allah an yuhlika ni kar halakar da ni ba wai yana tsoron Allah dan ya tsoro na al khashiyatu ba yana tsoron in ya kuskure ya shiga to Allah zai halaka shi zai sa malaiku su kashe shi don haka sai juya Allah ta'ala ya ce wallahu shadidul hikam Allah mai tsananin hukuma ne min tamamin kalamin shaitani ya iya yiwa shaitan din da ya faɗa haka ai ya san gaskiya ba sa tahu da uzurhi ya ja wannan maganar ne dan ya nuna uzurinsa au ko kuma dai wannan ƙarshen magana musta'anikun min kalamin Allah ta'ala magana ce da aka fare ta daga zancen Allah ta hadidan li iblis domin aikashe ga iblis shine Allah ya cika ta cewa wallahu shadidul ai ku dama Allah mai tsananin ukuba ne to kaga haka dama shi dan yake talalabar mutum sai ya kai shi ya baro a kowane irin al'amari Allah ya hana shaytan lankwasa mu ballanta na ma ya kai mu balle kuma ya baro mu kullum sai ya zo ya nuna wa mutum abu ruwa ruwa ma yi bayi ai kaza ne ai babu kome ai kaza ne ta kagawa mutum sai kuma ya je ya fa mutum a cikin musiba sai kuma ya janye abinsa to wallahi haka yake yi a nan duniya a kiyama ma haka zai gaya goranta wa mutane lamma ku bi al'amur ko inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'ad wa qala ash-shaytanu lamma ku bi al'amur shaytan lokacin da aka gama komai yan wuta yan wuta yan aljanna yan aljanna yan aljanna za su goranta masa sai ya ce musu inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ba Allah ya muku wa'adi na gaskiya ba ya ce ku bi shi kuma in kun bi shi zai saka ku aljanna zai nisantar da ku wuta ina ya faɗa muku sai ya ce wa wa'adtukum kuma shi ma sai yawa mutane irin nasa wa'adin na ƙarya fa akhlaftukum kuma sai yasa kuka saba sai wasu mutane suka saba umarnin Allah suka bi na shaitan ma ana bi musarfukum wa ma antum bi musarfiya yanzu ku ba ku da wani iko a kaina ni ban da iko akan ku dan ba ni na saka ku ba ai zai ce sun gan shi ne zuwa ya da bindiga ya ce sai sun yi ba tilasta su yi ba sai ce in nika fartu bi ma ashirattu muni min qabl duk abin da suka hada shi da shi da Allah abokin tarayya a gabani suka watsi da na Allah suka rike nasu sai ce shi fa ya ba ruwansa ya kafarta dushi kar su dora masa kome kowa shi abin nan tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai duka faruwarsa to kaga dama haka da to haka nan ma yayi masu Abu Jahal ya kai su kuma ya baro Allah ta'ala ya ce idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim marad a lokacin da munafikai wallazina fi qulubihim marad da waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu da'afu atiqalin suke da raunin kudiri sun tsorata ba su da ƙarfin imani munafukan da yake nan da kuma wasu daga cikin ma kafirai ibnu kathir ya ce kafirai ne suka fudi wannan magana su ne dai Allah yake nufi da almu'abina wallazina fi qulubihim maradun kafirai ne suka ce gharwa haula idinuhu lokacin da su kafirai suka zo sai suka ga musulmai suka gansu ‘yan kaɗan a farkon lamarin to sai ka ce wai waɗannan addininsu ya ruɗe su da har suke gawai za su iya fito na fito da mu ga su ba su ƙoshi ba ga su ba su da makamai ga su da rauni a garin bakunta kuma wai mu ne ma wai za su zo su fuskance mu ƙurashawa to shi ne suka ce garwa haƙula idilu kuma irin wannan lafazin kafirai abin nan munafukan ma sun faɗa ko da ba a wannan waje ba a wani waje sun faɗa garwa haƙula idilu sai ibn salul sun faɗa in kharaju ma'a qillatihim da har suka fito ga su ‘yan kaɗan, yuƙatilun aljam alkafera, kuma wai suna yaƙar cincirun don jama'a masu yawa, tawahuman annahum yun tsaro na bisababihi, wai suna raya za a taimake su bisababihi a dalilin wannan addinin nasu. Suna ga cewa wai a dalilin addinin nasu za a taimake su, don ba su yadda ba. Ƙala ta'ala fi jawabihim, Allah maɗaukaki sai ya faɗa don ya ba da ansa. ga masu irin wannan kuduri wa man yatawakkala ala Allah Allah yace duk wanda ya dogara ga Allah ya sik bihi ya anfara ga Allah ya galibto shi zai rinjaye shine wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun duk wanda ya dogara ga Allah to ya sani Allah shine mabuwayi mai rinjaye galibun ala amrihi da yake rinjaye akan dukkan al'amarinsa hakimun kuma gwani fi san ihi cikin abin da yake yi Allah gwani ne yana tsara abinsa cikin hikima kuma kafin ka farga sai kaga Allah ya ba mu kaɗanta mu nasara abinda kake gaba zai yiwu ba to mai yiwuwa ne a wajen Allah sai dai in Allah bai ga dama ba don haka kullum ake so a dogara ga Allah kar mutane su kuskura a cikin kowane irin lamarin su dogara ga wasu da barbarunsu kar mutum ya dogara da dukiyarsa al'umma kada su dogara da dukiya kar su dogara ga iliminsu, kar su dogara ga makamansu da tattalinsu, da duk wani abin da su kar su dogara da yawa, duk wannan musulunci ya hana mu, abin da ake dogara da shi shine Allah subhanahu wata'ala. Wa man ya tawakkal ala Allah fa inna Allah azizun wanda aka ce ya siffanci da wannan sifa aziz marin jayi to wa zai rinjayi Allah ba wanda yake rinjayarsa to wanda ya dogara ga Allah shi Allah mai shin sani hakimun kuma in har ka dogara ga Allah yadda Allah ya juya abin kai daidai ne shi musulmi wajen fuskantar lamarin Allah karago ne duk inda ya faɗi gaba ne shi in mai daɗi ya zo ya yadda don ya san cikin hikimar Allah ne ya yi haka ɗin in mara daɗi ya zo ya yadda don ya san cikin hikimarsa ne ubangijin ya yi haka ɗin da haka shi ba abin da yake shi ne abin da wannan yake nuna wa mai tawakkal ala Allah fa inna Allah azizun kuma hakimun shi yasa annabi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sawa'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu to kaga asalin dogaro ga Allah din kenan ba abin da kake gani ba daidai bane a wajen Allah Allah ka karfafa mana imani Allah ka mana mai kyau duniya da lahira sai Allah ya ce
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الهريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاكذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد الإقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فآلفناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون أعدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثفنهم في الهرب فشرد بهم من كلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم كيانة فانبت إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
da ka ga babban lamarin cikin hadisin barra'u dan azibi wanda imamu ahmad bin hanbal ya rawaito hadisi mai tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yadda mala'ika yake zuwa ga rayin mumini idan ya zo mutuwa da tarbar da ake masa tarba ta kirki tarba ta karamawa a cire masa ransa cikin sauki mala'ikan mutuwa ya cire ya miƙa a awanuhu dama suna ɗauke da wani mayafi daga aljanna yana ƙanshi a lullube ran a ciki sai a tashi da shi sama har a tafi da shi can ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku suna maraba da ƙanshin da suka ji Allah ya umarni a rubuta bawansa fil illiyin Allah samu ciki sai kuma ya ce a dawo da shi jikin ransa a nan duniya don alkawarin da Allah ya ce ya yi kenan. Kafirai kuwa za a tabo da shimfiɗa ne daga wuta, mala'ikun su zo masu baƙaƙen fuska, su yi jerin gwano dama da hauni maddal basar, mala'ika mai karɓar rayi ya zo shi a hankali tahowar tasa ma tana razana wanda za a karɓi ran yana ganin sa wasu ba sa gani kuma idan aka zo gare shi za a ce ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha ya ke wannan kazantacciyar rai da bata yi aikin kirki ba fito sai a ce ila samumin wa hamim fito zuwa ga hamami hayaki mai tsananin zafi wahamim da ruwan zafi wanda yake ya kai gayar tafasa a lokacin za a fitar da shi daga jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kama yukhraju sufudu min as-sufi al-mablul kamar yadda ake fitar da wool wato as-sufud kamar yadda ake jan matsefata min sufil mablul daga cikin gashi da aka sanya wa ruwa fata idan za a tsefe ta da matsefata ake kwakulewa ciwon ciwon haka to kuma haka za a fuskira annabi da ya bada siffa marar dadi da har yadda za a tafi da shi sama yana wari mala'iku su hana shi wucewa a wurgo shi kasa a kai shi zuwa ga ransa da irin abin da za a masa a cikin nan to kaga mala'iku in an kai cikin kabari su fara masa da duka to kaga fusgaran nasa ma da za a yi shi ma abu ne wanda yake marar daɗi shi ne Allah ya ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce zaka ga a lokacin da mala'iku suke amsaran kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskarsu suna dukan bayansu bi maqami amin hadid da wasu gudumai da bakin karfe kuma suna ce musu zuqu azabal harik kudan dan azabar gobara ai annar azabar wuta Allah kamar nan sani jawabu laudin nan mahdhufun ne takdiruhu la ra'aita amran azima ai da kage lamarin babba da kage abin tashin hankali لرأيت أمرا عظيما أو لرأيت أمرا فظيعا من أجهنك بعد أن to Allah bai musu zalunci ba ya ce zalika ai wannan azabtarwar da ya musu tun lokacin fita rai bai ma kaddama da aidikum sai a ce musu saboda abin da hannayenku suka aikata ne abbara biha an kawo wannan ibara an ce hannu aibil aidi duna ghairiha ba an buci sauran jiki ba la'anna aktharal af'ali tuzawalu biha saboda mafiya yawan ayyuka suna gudana ne da hannaye wa anna Allah laysa bizallamin kuma Allah ta'ala bai kasance mai yawan zalunci mai yin zalunci ma sam abi zulmi wato Allah ta'ala bai zan mai yin zalunci ba lil abid ga bayinsa. Allah ce wa ma ana bi zallamin lil abi wani goye ce wa ma zalamnahum walakin humuz zalim ba mu zalunce su ba su ne suka yi zalunci ai hadithul qudsi hadithin Abu Dhar al-Ghifari wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda Allah ya faɗa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ya haramta wa kansa zalunci ba wai dan ba zai iya ba in Allah ya zalunci waye zai tuhume shi ina zaka kai kara to amma Allah ya haramta wa kansa zalunci domin ya nuna adalcin sa ba ba zai iya bane zai iya amma sai ya haramta wa kansa ya hana wa kansa dan ya nuna kamalarsa ta adalci babu adali kaman Allah to don haka duk wanda ya haɗu da irin wannan tarba ba da ba ta da daɗi shi ya jawo wa kansa mutum ya yi abin da za a masa mara balade shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annan Allah laisa bi zallamin lil abidan a fahimci ba zalunta su yayi ba fa yu'adhibuhum bi ghairi dhanbin balle a ce Allah ya zalunce su ba sun yi wani laifi ba tilka sunnatullahi al-madiyah wannan sunnar Allah ce da take shudewa allati la tatakhallafu wa la tatabaddal ba a musanya ta kuma ba a canja ta wadhalika huwa al-masir al-mahtum li kulli man yushriku billahi wa yakfuru bihi wannan shine makoma tabbatacciya ga duk wanda ya shirka da Allah ya kafirce masa ba zai samu tarayya mai kyau ba me yasa zai sanya ma Allah abokin tarayya me yasa zai kafirce ma Allah shine kuma ya halicce shi to duk wanda ya tafi mu Allah da wannan ya ce ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan haka kashe din al'umma game da shirka shirka ba sai an yi bauta an ji an yi sujada a gunki ko an yi sujada wani tsumburbura ko abin da ya kama ba shi sai wannan ba shirka tana nan nau'i nau'i mai tarin yawa don haka mutane su santa su kiyaye ta domin su kubuta da addininsu su je ma Allah ana maraba da su. Allah ta'ala ya ce, Kada abi Ali Fir'aun, ai da abu ha'ula, ɗabi'ar waɗannan kafiran da aka musu wannan tarba, kada abi Ali Fir'auna kaman ɗabi'ar mutanen Fir'auna ne, haka su ma ƙuraishawan suka yi, wallabi na min ƙale bilhim da waɗanda ma suka zo kafin Fir'auna da jama'arsa. Me suka aikata? kafaru bi ayatin lahi fa akhadhahumullah kafircewa suka yi game da ayoyin Allah fa akhadhahumullah sai Allah ya kama su bil iqabi da azaba bi dhunubihim ba haka kawai kama su ba bi dhunubihim adali ba wannan sababiyya ce a dalilin zanubin su inda ba su yi ba zai kama su irin wannan kamo ba bi dhunubihim jumlatu kafaru wa ma ba'daha mufassiratun lima qablaha أي مفسرة لآلة آل فرعون والذين من قبلهم إن الله قوي الله فميز أنا ننكرفيني على ما يريد قد أبن دين فني شديد العقاب كون ميز أنا نقوبة لمن كفر به قد وان دي كافر شمسا وفسك عن أمره كوكما إن بي كافر شبما سيفي تلقى أمر من الله يا كان قريم الله سبحانه وتعالى ذلك قدوبة Allah maɗaukaki Allah da hikima ne, Allah da ya sanya makansa sunaye, ya ba makansa sunaye ya ba makansa sifofi, kowace cikin siffarsa tana yin aiki Allah mai yafiya ne Allah mai haƙuri ne haka ne ko Allah mai gafara ne wannan siffofi ne masu kama da juna amma mabambanta guda uku to sai Allah ta'ala sai a je masa da zunubi shi aka saba wa sai ce ya yafi wa ya gafir ma duna zalika liman yasha hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana irin yafiyar da Allah yake wa bayinsa wani ma la ilaha illallah zai je da ita yana da karfin imani amma bai aikata laifuka sai ya zama duk kayansa ya kare na lada an bibbiya jama'a yan sai tsakaninsa da Allah ga laifuka kuma can da ya aikata ma ubangiji ga kuma la ilaha illallah karfin imani sai a dora su a mizani kuma la ilaha illallah sai turin jayi wadancan Allah ce ya yafe masa wadancan ganin damarsa ce kuma in Allah ta'ala bai ga dama ba sai ya kama mutum da laifin da ya aikata ya ƙi ya yi kiyaye dokar Allah bai yi sallah akan lokaci bai yana sane kuma wannan gurbin ya nuna sai Allah ya ƙi ganin daman yafe masa kuma ya saka shi a wuta a dalilin wannan sai ya horar da shi tukunne fitar da shi kaga na kuma wata siffar tasa sai ta zanta cika wallahu azizun bintika mabuwayi ne dan ya nuna mulkinsa cikakke ne ba a isa a bauɗe daga mulkinsa ya ce kayi kaza kuma ka ƙi kuma shikenan kasha to ai mulkinsa bai cika ba kenan don mulkinsa ya ce kasai Allah ya azaba ga wanda ya saba masa ya kiyafe mara. Ai ba siffar Allah da ba ta tabbata. Allah ka nan jayar da mutocin yafiyarka. Allah ta'ala ce zalika, ai ta'azibul kafara, azabtar da kafirai da Allah yake yi, bi an Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ai saboda ka'idar bi anna Allah ai bi sababi anna Allah cewa fa shi Allah ai a dalilin shi Allah ne lam yaku mughayyiran ni'mata bai kasance yana canja wata ni'ima an amaha ala qaumin da ya ni'imtar akan wasu mutane ba mubaddilan laha bin ni'ima ya canja musu ya kawo musu azaba ba hatta yugayru ma bi anfusihim har sai sun musanya abin da ke tare da su ayyubaddilu ni'matahum kufra suka musanya kafirci akan ni'imar da ya musu maimakon godiya sai suka sanya kafirci katabdil kufaru makkata id'amahum min ju'in wa amnahum min khawfin kamar yadda mutanen makka Allah ta'ala ya ciyar da su daga yunwa gari ne wanda yake mai fako annabi ibrahim ya ce rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة الناس تهوي إلى أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات سيجني وارزقهم من الثمرات سيجني لعلهم يشكرون الناس كتك من نعي لعلهم يشكرون شين شاهدا لعلهم يشكرون annabi ibrahim ya kai ɗansa da iyalinsa yadda allah ta'ala ya ce kai su da ya kai idansa yana hawaye ya ce ya allah domin yana tafiya kasa waiwayawa matarsa hajar ta ce ibrahim yake waiwayawa ibrahim sai ya ta masa kira uku tukunna sai ya tsaya hakan ma yake waiwayawa sai ta ce ka tafi ka bar mu a wannan waje babu kowa waje fako ko bishiya babu sai duwatsu babu ruwa babu kowa annabi ibrahim ya kasa yin magana sai ta ce Allahu amaraka bi hada Allah ne ya maka umarni da haka annabi ibrahim sai ya ce mata haka ya kada kansa kuma ya amsa mata sai ta ce idan fala yubayyuna tunda ku haka ne Allah ba zai walakantar da mu ba baiwar Allah kakar manzon mu sallallahu alaihi wasallam to kaga waje ne wanda yake shine annabi ibrahim ya wannan addu'a sai da ya bar inda suke nesa idan sai na ta hawaye yana kuka amma Allah ne ka annabi ibrahim ya ci jarabawa shi yasa Allah ya ce ya ci jarabawa duk jarabawa ta rayuwa Allah ya masa wannan kuma sai da ɗan ya girma aka ce je ka yanka shi kuma ya tafi to kaga waje ne wanda yake hako babu abinci to Allah subhanahu wataala sai ya amshi addu'ar annabi Ibrahim aka dinga kai musu abinci kuma har yau apple da da suku suku ayaba sai a can kai ban da garin ku sai dai aka maka kwato kwato ayaba amma can za a suku suku masu kyau kamar na kamar na roba sai gansu kamar na roba amma kuma daga sai ka sa baki ka gane ba roba bace to kaga Allah ya ciyar da su da abinci kuma sai Allah ta'ala ya sanya su haraman aminan haraman aminan su suka zamanto amintattu kuma Allah ce wai takhattafun nasu min haulihi ga kuma sauran kabilun larabawa ana ta kai musu hari waɗannan sai suka a kawo musu hari a yi kashe-kashe amma ba a iya zuwa makka kuma aminci Allah ya sanya shi ne ayaci allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ni'ima ce kaga Allah ya musu ni'ima tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da annabi zai zo shi yace ubangijin Ibrahim dan nan da ya muku wannan addu'ar kuma Allah ya karba ya muku ni'imar aminci ya kawo muku abinci alhali ba ku noma ghairu dhi zar'in inda ba a fidda tsiro to ni manzon sa ne ku yadda amma sai suka ki kuma sai Allah ya kyale su to sai Allah ya ɗanɗana musu sai da suke shekara bakwai kasini Yusuf ana aka rasa abinci masu kawowa suka daina kawowa aka dinga shan wahala na abinci farko farkon nubuwa ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سي الله يجمع فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مكة Allah ya buga misali dangane da wata alƙarya kanat aminatan cikin aminci take mutma'innatan da nutsuwa ya ati harisku haragadan min kulli makanin arzikinsa abincinta kwararowa yake ta ko ina ta ko na sashe Allah yana kawowa ana sawa ana kawo musu amma sai Allah ce fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce ni'mar Allah shine da annabi yazo sai suka kiyarda da shi to sai Allah ya kyale su fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu tufafi na yunwa da tufafin tsoro Allah ya sa musu fargaba baka ga da za a je yakin annabi ba sai suna tsoron Banu Bakar za su kawo musu hari ai mu an fita baya aka dinga sa musu wannan fargaba tsoro cewa za a kawo musu hari a'a yunwa a'a wane ne duk wanda ya same su to shine Allah ta'ala ya ce ai waɗancan ma da za a azabtar da su da mutanen fir'auna da aka musu da waɗanda ma suka zo gabanin su duka ba Allah ya zalunce su bane hakan ya faru ne bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin saboda Allah baya canje wata ni'ima da yayi ma wasu al'umma ya sanya musu azaba hatta yi gairu ma bi an sai sun musanya abin da ke tare da su ni'imar da Allah ya musu maimakon godiya sai suka yi butulci to sai Allah ya ɗanɗana musu idan kuma ya kasance a mai sunanta a suna cikin wahala ne suna ƙin bin Allah suna kafirci suna saƙo yanzu kuma sai suka tuba sai suka dawo bin Allah subhanahu wata'ala to yanzu kuma sai Allah ya canja musu azabar da da take tare da su sai koma aminci da kwanciyar hankali da jin daɗi da walwala da albarka a cikin dukiya ko da kaɗan ce haka ibn qayyim ya bayani cikin addu'a dawa kan wannan gabar aya da wanda ce kama da ita shine ce ka tabdili كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم da aikowa da annabi da aka yi zuwa gare su bil kufr sai suka musanya shi da kafirce ma Allah wasaddi an sabilillahi da kange mutane ma daga bin Allah din wa qitalil kai hatta ya kan mu'minai sai Allah ya canja musu dadin ya koma wahala wa anna Allah samiun alim kuma fa saboda dama fa Allah mai ji ne kuma masani ne duk abin da ake aikatawa Allah yana sane ba wanda yi sai ya rada ya ce Allah bai ji ba Allah ce ka da'abi ali fir'auna kaman dai ɗabi'ar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda suka zo a gabanin su na kafirai kazzabu bi ayati rabbihim suka karyata game da ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum sai Allah ya ce muka halakar da su bi dhunubihim saboda zunubansu wa akhrajna ala fir'aun mutanen fir'auna kan halakar da su akai al ana ana nufi jama'arsa ai kama huma wa kullun kuma fa ku sani kowaɗannan su min al'umamil mukaddiba daga cikin al'umomin can masu karyatawa Allah ce kanu zalimi ne wallahi sun kasance azzalumai ne bayan Allah ya musu ne dan abin nan a su ne suka zalunci kansu ai li anfusihim bil kufr su suka kafirci wa li anbiya'ihim bit takdhibi su suka zalunci annabawan su wajen karyatawa sun zalunci kansu wajen yin kafirci sun zalunci annabawan su suka karyata annabawa to shi yasa sai Allah ta'ala ya biya musu da irin wannan sakamako jaza'an wifaqa za mu karasa a wale ce wafi ma ya ci darsun an nizamin islami lil harbi wal silmi wal jihadi wal infaki fi sabilillah cikin abin da ke tafi kuma darasi ne yadda ake ne yadda musulunci ya tsara yaki ya tsara zaman lafiya ya tsara jihadi ya tsara kashe dukiya ma da za a yi don jihadi wafil uhudi da kuma irin tsarin da musulunci ya wajen alkawari da za a shirya wal muwadhiqi da yarjejeniya wa alaqati dami da alaka ta jini dake tsakanin mutane wal jinsi da kuma jinsi wal ardi kai da alaka ma ta kasa guda wa alaqatil aqida da kuma alaka da musulunci ko aqida yake hada mutane wa bayani annal jihad farida kuma da bayanin cewa shi jihadi fa faralla ne kamar yadda sallah take yajibu an yasta'idda lahal muslimuna bi qadri taqa wajibi ne musulmi su yi tanadi ga jihadi gwargwadon iyawarsu ba kawai su zauna shan take ba wa ya tarkul baki lillahi su bar sauran ga Allah subhanahu wataala ku yi shiri eh shiri yana taimakon musulmi duk da kaga mutanen Iran da akidar su akidar tsiya ce akidar tsiya ce akidar kafirci amma da yake suna da awar sunan musulunci da aka ce za a yake su da sunan musulunci ashe matsayatan mutane sun yi shiri kaga shirin da suka yi ai ya taimake su ko duk da dai su da wancan ɗan ƙawaye ne ɗan juma da ɗan jummai amma dai shirin ya taimake su kuma yanzu da gasken su ake a rusa su don isra'ila ta miƙe kafa a wannan karkara ta zama kasan ba inda ya kai wajen arziki duk kuma arzikin duniya ta allaka da gun wata matsala ah baka ji Allah subhanahu wata'ala ya ce ilal ardil lati barakna fiha ba to kuma Allah ya faɗa abu bai zama ba haka ba wallahi duk duniya ba inda yake nan arziki wannan karkara middle east kuma duk arzikin duniya ta allaka da nan ko ba gane karatun ba haka abin yake ku je ku bincika ku gani duk arzikin duniya wallahi ya dogara da nan ko transportation da ake yi easy ko da can da ake wanda ake ce shi silk road wanda ya ratsa din na ya tauku je dai tarihi ku bincika ba shi zan muku ba to da ka musulmi su tanadi yajibu an yasta'idda lahal muslimuna bi qadri al-taqa wa yatruku al-baqi lillahi ko dai ku tattali kuma sai ku bar sauran ga Allah ba tattalin ku ne yake ba ku nasara ba wa anna silma huwa al-asl wal qa'ida zaman lafiya shine asalin abin da ake so ba a san yaki shi yasa annabi ce la tatamannu lika aladu asa da hanyar da za a samu a zauna lafiya a bita amma in ya zama ba makawa yaki kuma yazo to dama kun yi shiri wa amma alharbu fa halatun dari'atun li daf'il batil shi yaki al'amarin ne da yake bujirowa tsara ne bujirowa yake li daf'il batil dan a tunkuda barna wa ithbatil haqqi kuma a tabbatar da gaskiya قال تعالى سي الله يجي إن شر الدواب عند الله ما في شر ما ستفيا أبان كساسوني الدواب أو جن الله تعالى الذين كفروا سنة وندسك كافر فهم لا يؤمنون كما باسا إيمان سنة باون دي كسو شر ما في شر كينا الذين آهدت منهم سنة وندك القوالي دسو الله يعين المشركين كذا ستيمكي مشركي وهم بنو قريظة سنة بنو قريظة من يهود المدينة دك يهودا ومدينة thumma yanquduna ahdahum sannan sai suka warware alƙawarinsu fi kulli marratin a kowane lokaci duk lokacin da annabi alkawarin da yahudawa warwarewa suke yahudawa suna kiyaye wa musulmi alkawari la yanqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ulaika humul mu'tadun da Allah ya ce ba sa kiyayewa alkawari ba sa kiyaye zumunci ko dangantaka ga wani inda ke musulmi ne wallahi ba sa yi shi ya saka sai a yi akod waye akod waye yanzu an gane cewa duk wannan akod akod da ake duk ƙarya ce in kana neman munafukai ka samu yahudawa fa wallahi tallahi da aka wasu nan aka yi sa isra'ila na rantsa ma da Allah turawa sun rasa yadda za su yi da su ne sun zama su karfan kafa so suke su fitar da kaya daga cikin shi ya saka suka turo su nan ba sa son su suma ko wallahi har a yanzu ma ba sa son su da yake su ne munafukan duniya da suka sai suka tsara wani gimmick a lokacin da aka yi yakin hitila a nan ne sai suka wai da ake cewa holocaust ba a da suke cewa holocaust ƙaryar banza ƙaryar ofi inda hitila ya kashe miliyan shida nawa suke da duk bai kare su ba a lokacin makaranta kawai azzalumai to sai suka kaga wannan holocaust din sai suka mai da shi a cikin international politics sai aka mai da shi wani abu wanda united nations ta tsayo a kansa duk wanda ya yi magana na karanta holocaust ko yi abin na akan karyar da suka kaga sai suka kawo wani slogan antisemitism antisemitism yashe sa kowa sai yake tsoro duk wani shugabanni mu da ba ta mu dama ake ba ai shugabanni idan aka rike su shikenan antisemitism wani abu ne suka kaga to da shi suka hana hatta turawan kushe musu sai dai waɗanda suke na ƙasa ko a yanzu ba za ka ga a cikin media mainstream media gidajen radiyonsu gidajen talabijin su suke control ɗinsa ba za ka taɓa ji an kushe mai hudawa ba ba za ka taɓa ji an kushe musu ba in ka gane to a social media ne da aka kaga yanzu mutane suke amfani da ita don yaɗa abubuwansu sai talabijin talabijin da aka yi na social media amma ba asalin mainstream media ba ba a kushe musu su suka yi abin nan duniya matsiyata ne to Allah ta'ala ya ambaci cewa kullun cikin idan aka kulla alƙawarin da sun mayan ƙubuna a haɗa fi kulli maratin kowane lokaci su warware alƙawarin nasu wa hum la yattaquna saboda ba sa tsoron Allah nan din dai dole za a tsaya eh bayani ne na banu quraizata me ya faru ba kawai ayar za a karanta kawai a wuce ba sai an yi bayanin asalin menene ya faru akan wannan gabar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata iyayen warware alkawari ne su waɗannan banu kuraizata da cin amanar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka je suka dinga yawo Huyai ibn al-Akhtab jagora ne daga cikin banu Nazir kuma yana da alaka da banu Quraizah yana da alaka da Khaybar saboda surukansa ne shi dinga yawo ya je haɗa kayan ƙuraishawa aka yi runduna ta mutum dubu goma aka zo ga zotul ahazab za a yi ta takari ya kashe kudinsa don a yi ba yau suka saba yin allied forces ba dama sun iya tsarawa tun ada a kan musulmai Allah ka mai da kaininsu ya koma kansu Allah ka tsine ma Netanyahu Allah ka ɗaiɗaita shi, Allah ka sanya mana idanun mutum muna raye mu ga yadda zai walakanta da shi da jama'arsa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.